بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فكم نسادوا أولا سافية تجمع جمعة وبرانا يومنا قوة وتر رمضان hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1447 daidai da 27 ga watan biyu shekarar 2026 miladiyya a wannan masallaci ne albarka masallacin juma'a na darul qur'an da ke ganin hoda saminaka domin ci gaba da gabatar da tafsirin alqur'ani mai girma wanda muna nan a cikin suratul an'am wannan kuma shine zaman mu na goma gabanin fara karatu ina so in ƙara jan hankali da kuma tambayi ga ɗan uwa na mujaje da addu'a ƙwarai na irin abubuwan da ke faruwa musamman a yankinmu na arewacin najeriya na kashe-kashe da harkar rashin tsaro da taɓarɓarewar al'amarin abin da ya shafi harkar kasuwanci da noma da dukkanin al'amura baki daya wannan wata wata ne na karɓar addu'a don haka mu dage da addu'a Allah ya ba mu ita mu dage da addu'a wannan mulki na zalunci da danniya da murdiya da mugunta da ake wa 'yan Najeriya muna fata Allah ta'ala ya ba mu sauki ya canza mu da mafi alkhairi Allah madaukakin sarki kuma in za su iya gyarawa Allah ya ba su kun gyarawa abu na biyu shine wannan wata na ramadan mun gama bangaren na farko yau da muke goma ga wata an gama bangaren farko kowanne mu ya duba ya ga me ya aikata a goman farko sannan yanzu za mu shiga goma na biyu daga gobe in ka yi sakaci a wannan ya za a yi ka ƙara ayyukanka ya zama sun ninku sun ƙaru akan abubuwan da ka saba kana yi a da idan ka yi sakaci ya za a yi ka samu ka maye gurbin abin da ka rasa a baya wanda wanda lissafin zai tsinci kansa kwarai da gaske domin lokaci baya jira kuma baya dawowa idan ya wuce sai dai ana iya ana iya istidrakin abin da ba a same shi a baya ba a tsince shi a gaba mun gane wannan Allah ya hukunta rayuwa a haka don haka jama'a mu yi kokari don Allah mu ƙara wajen kyawun ayyukanmu sadakokinmu mu ƙara yawan zuwan mu wajen karatu mu ƙara tilawar mu ta alqur'ani mu ƙara sada zumunci mu ƙara yawan zikiri da ambaton Allah mu ƙara dukkanin abin da muka sani muna aikatawa na alkhairi to ya zama mun ƙara ne ba kuma rabewa ba domin su magabata sun kasance suna yin ƙari akan abin da suka saba suna yi na ibada ba wai rabewa ba mu kuma galibi zaka tada har tun yanzu ma masallaci ya fara ya fara rafa wajen sallar tarawih tun yanzu wani wani yana ganin ya dan yi uku ya yi bakwai kai ai na ma ya kokari wasu ma ko ɗaya ba su yi ba to shi aikin alkhairi jama'a ba ka duba wanda ka fi a aikin lahira ba ka duba wanda ka fi kana duba wanda ya fi ka ne ya za a ka kamo shi shi ita kuma duniya kullum kana kallon wane ne na ƙasa da kai sai kai ma Allah godiya kan nemomin da ya maka da lahira kuma ka kalli wanda ya fi ka don kai ma Allah godiya akan rayuwar da ya baka da ƙwazo kai fatan Allah ya rikar da kai irin aikin suwa ne wannan yana da matsar muhimmanci kwarai da gaske a tare da mu baki daya Allah muke roƙo ya dace da mu da duniya da lahira baki daya Allah madaukakin sarki ya sanya albarka abin da muka yi a baya mun gama karanta waɗannan ayoyi da kai bayani dangane da hana haramcin cin naman da ba ambaci Allah ba yayin da za a yanka Allah subhanahu wata'ala yace mana wala ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alayhi wa innahu lafiskun kada ku ci daga abin da ba ambaci sunan Allah akai ba aka ambaci sunan wani Allah akai lalle yin wannan fasikanci fita ne daga da'ar Allah fita ne daga da'ar Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce wa innahu lafiskun lalle wannan fasikanci ne Allah ya ce wa inna shayatina lalle su shaytanu la yuhuna ila awliyaihim liyujadilukum suna yi wa junansu wahayi na waswasi dan su dinga yin jayayya da ku akan abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta muku ko da abin da Allah ta'ala ya halatta muku Allah sai ya ce wa in ata'tumuhu idan kuka yi musu biyayya akan haka innakum la mushrikuna lalle ku kun zama mushrikai Allah ka tsare mana imanin al-imam al-qurtubi abu abdullah rahimahullah ta'ala a tafsirinsa jami'ul ahkam al-qur'an الجامع لأحكام القرآن أتسوان الآية يا كاو مسألة لي بدا تي تي تي هم بدا ديار daga cikin masayin da ya tattauna akwai matsala ta biyar wata ita ce nake son yi dauraya a kanta gabanin ainihin wato muci yana cewa qauluhu ta'ala fadin Allah ta'ala wa in ata'tumuhum ay fi tahlilil maita idan kuka yi wa waɗannan kafirai biyayya wajen halatta wa kanku cin mushe innakum la mushrikuna lalle ku kun zama mushrikai kun zama masu hada Allah da wani a wurin bauta wannan yake nuna maka cewa ashe ashirku fi ta'a tana nan tana aiki Allah ya sa mun gani domin shirka tana da bangarori da yawa rassa da yawa akwai ashirku fil ibada haka ne ko akwai ashirku fi ta'a akwai ashirku fi tawakkul akwai ashirku fi istighatha akwai ashirku fi isti'ana ko ina shirka na iya shiga to amma anan idan kuka yi musu biyayya kuka ci gaba da cin mushe kun san Allah ya haramta to innakum la mushrikuna a wannan lokacin lalle ku din nan mushrikai ne sai Allah ya kira sunan yanka bai ce ko din kun zama kaman su ba a'a innakum la mushrikun lalle ku mushrikai masu hada Allah da wani a wurin bauta ashe duk wanda kai mar biyayya akan halatta abinda Allah ya haramta ko haramta abinda Allah ya halatta kai da kai wannan abin to ko ka yarda ko baka yarda ba sunanka mushriki annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo yana karanta ayoyin da ke cikin suratul tauba ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah Allah ya ce yahudawa da kiristoci nasara sun rike malaman cikinsu da masu bautan Allah cikinsu a matsayin ababen bauta koma bayan Allah wal masiha bin maryam haka nan sai kuke annabi Isa dan Maryamu a matsayin abin bauta kuma bayan Allah Allah ya ce wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida ba umarce su ba face sai dai su bauta wa Allah abin bauta guda daya la ilaha illahu babu abin bauta da jinta da shi subhanahu amma yushrikuna sarki ya tabbatar masa gabarin abin da suke hada shi da shi a wurin bauta sai ɗaya daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama mai suna Ali ibn Hatim al-Ta'i Allah ya kara masa yarda sai ya Rasulullah yo ai waɗannan shugabannin nan ba bauta musu muke ba ya Rasulullah sai manzon Allah ya ce mishi a ba sa haramta muku halal ku yi biyayya yace muna yi ba sa halatta muku haram yace duk muna yi kuma suna umartar muna bi sai manzon Allah ya ce fatilka ibadatuhum yo ai wannan shine bauta musu kun gane zancen ashe ba sai ka kira lata da uzza ba ba sai ka kira su manata ba asalihatul ukhra ba sai kai wannan ba kenan duk wanda ya halatta maka abin da Allah ya haramta kuma kai biyayya akai da gangar kana ta ne hakika ka hada Allah da wani a wurin da'a a wurin biyayya saboda haka innakum la mushrikun in kuka haka kun zama mushrikai Allah ka tsare mana imani to sai ya ce fadallatil ayatu على أن من استحل شيئا مما حرم الله تعالى صار به مشركا wannan yake nuna maka cewa ayar ta nuna cewa duk wanda ya halatta wani abin da Allah ya haramta an gane wannan wannan mutumin ya zama mushriki sai kaga an samu wata rana ta zagayo daga cikin kwanakin da ake bukukuwa sai ake yau ma komai mutum yayi ba damuwa wanda bai sallah azhar a lokaci ma ba damuwa kaga wannan menene halatta abin da Allah ya haramta ne manzon Allah ya haramta yin wasa da sallah fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun ko a ce yau duk wanda ma yayi rawa ko yayi wani abu na rashin da'a ga Allah a ce ai ba komai an yafe mar to kaga wannan sun zuciya ke kuma idan aka yi wannan wanda ya halatta wa mutane yin wannan ya zama shirki daga wannan lokacin kada ma ya jira kowa ya ce mishi shirki ne shi inji imam al-qurtubi alaihi rahmatullah يتي وقد حرم الله سبحانه وتعالى الميتة ميتة نصا جنصيني ألا يهرم تشبوشي فإذا قبل تحليلها من غيره فقد أشرك كنن إذن وني يكربي هل التاوان دا ولذي مثل شموشي كاغا يا هل ألا دون أولن أمني لهل من قال وريد أي انظروا أي أوتنام زيت قبل الشواء قال ابن العربي ابن العربي المالكي رحمه الله تعالى أسئلة ثابت أحكام القرآن يسي إنما يكون المؤمن إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركا يسي كلي مؤمني إذن يوا مشركي بيئيا أكنه haramta wani abu ko halatta wani haram to a wannan lokacin shi musulmin muminin ya zama mushriki idza ata'ahu fi i'tiqad idan ya masa biyayya wajen kudircewa a zuci cewa ya halatta fa amma idza ata'ahu fil fi'li wa aqdihi salim amma idan ya masa biyayya ne kawai da fatar baki wajen aiki kadai bai kudirce wannan halatta wanda haramtawan a zuci ba alhali zuciyarsa tana kubutacciya game da kudurta wannan mustamirun ala tauhid yana ci gaba da tafiya akan kada ta Allah wa tasdiqi da kuma gaskata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da abin da Allah ya saukar fa huwa asin to wannan mai sabon Allah ne yace fahamuhu ya kamata ka fahimci wannan Allah ya ji kan malamai kun yi wani karatu malam a wata ɗan gaba karatu ne muhimmancin gaske Allah ka sa mu dace Allah ta'ala ka tsare mana imani Allah ta'ala shi ga cewa wa man kana minna
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون
الله سبحانه وتعالى يشي أو من كان ميتا ينزون ديك فنشي متتشي فأحييناه في مكرايا الدشي وجعلنا له نورا مكتنيا متونهتي يمشي به في الناس yana tafiya da wannan haske a cikin mutane kaman masaluhu fi zulumat yanzu wannan zai zama kaman wanda yake cikin dufai laysa bi kharijin minha ba zai fita daga cikin ta ba kazalika kamar haka ne zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun muke kawatawa kafirai abinda suka kasance suna aikatawa na mummunan aiki Allah subhanahu wata'ala a wannan aya ya ci gaba da bayani dangane da doriya akan abin da waɗancan mushrikai suke aikatawa Allah ta'ala zai ce awa man kana maitan yanzu wanda ya kasance matacce fa ahyaynahu sai muka rayar da shi wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fin nas sai muka sanya masa haske wanda yake tafiya da shi cikin mutane kaman mathaluhu fi dhulumat yanzu wannan mai tafiya a cikin haske tsakankanin mutane zai zama kamar wanda yake tafiya a cikin jufai laysa bi kharijin minha kuma shi ba mai fita bane a cikin wannan jufai kazalika kamar haka ne zuyyina lil kafirina muka kawata wa kafirai ma kanu ya'maluna abinda suka kasance suna aikatawa abin nufi a nan awa man kana maitan yanzu wanda ya kasance matacce wannan ana magana ne na cewa Allah yana buga misali game da ainihin wato mumini da kuma kafiri awa man kana maitan yanzu wanda ya kasance matacce al-imam al-qurtubi yace hina kana nuqtatan fa ahyayna da yana duban mani sai muka rayar da shi bi nafhi ruhi fihi ta hanyar busa masa rai kamar yadda yake hatahu ibn bahab ibn bahab yake to wannan ibn abbas Allah ya kara mishi yadda yace aw man kana maitan yace aw man kana kafiran fa hadainahu yanzu wanda da ya kasance kafiri ne a rayuwarsa sai muka shiryar da shi zuwa ga haske na musulunci saboda shi kafirci menene ne duhu ne ko mu ce jiffai ne dan shi zalunci ne manzon Allah kuma a hadisin muslim yana cewa ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yawm al-qiyamah ku ciyayi zalunci domin zalunci duffai ne a ranar alkiyama shi kuma Allah ya ce wal kafiruna hum zalimun inna shirka la zulmun azim su kafirai su ne tatattun azzalimai kuma ita shirka ita ce zalunci mafi girma a wurin Allah to idan mun kalli wannan da kyau sai mu gane cewa Allah yana nufin awaman kana kafiran yanzu wanda da ya kasance kafiri fa hadainahu sai muka shiryar da shi zuwa ga haske na musulunci sai yace nazarat fi hamzata ibn abdul muttalib wa abi jahl wannan aya ta sauka ne akan hamza ibn abdul muttalib baffan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma wane Abu Jahal Abu Jahal Abu Jahal Amr ibn al-Hakam wannan bawan Allah ya cutar da musulunci kwarai da gaske ya yi abubuwa na cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na wuce iyaka don haka Allah ta'ala sai ke cewa awa man kana mai yanzu wanda ya kasance kafiri da Hamza ibn Abdul Muttalib yana daga cikin kafirai ya ƙi musulunta har da aure annabi sallallahu alaihi wa sallama ta yi nisa gab da lokacin da manzon Allah kafin ya hijira shekara biyu uku kafin ya hijira sai Hamza ya shiga musulunci to daga wannan lokacin ne ya dinga karewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cutar wanda ɗayan babban sa yake masa shine Abu Lahab ina fata mun gane wannan kuma abin da zai baka mamaki ga wasu mutanen sai ka tadda suna yin imani da wani bangare na alkur'ani da sunna suna kuma kafirce wani bangare eh yanzu da nafsin alkur'ani yace tabbat ya da abi la wa abu lahabi bafan waye bafan manzon Allah ne da ya kafirta Allah bai ce dan wuta bane yo kai kafa Allah sani hikima ne ne haka a ce ai duk wanda ke tare da wani annabi ko manzo babu yadda za a yi ko dai babansa ko baffansa ko waninsa wannan hikima ce ta Allah don ka gane cewa Allah yana iya gudanar da komai yadda ya ga dama yadda ya so hikimar Allah ce hukunta haka don haka in kana so ka zama mumini na kwarai dole kai imani da komai a yadda Allah ya saukar maganar ra'ayinka da abin da kake gani ina ganin bai mata so ba mun gane mun gane wannan innamat tafwid kawai ka miƙa wuya ka yi imani ka yadda da wannan abin da Allah subhanahu wataala da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ainihin wato ya zo da shi don haka Abu Jahal ya cutar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama cutarwa iri iri su suka dinga azabtar da musulmi a garin Makka an gane wannan to shikenan sai ya ci gaba da cewa زيد بن حسن يجي شوى لشيء صدي ينات فأحييناه سيجي شوى عمر رضي الله عنه آيات عمر سيدنا عمر ذا شما أي كافرينكو yana cin waɗanda ya bada shawarar cewa ma kowa ya kama ɗan dangin kawai ɗaure shi a gida a hana shi imani a hana shi fita rannan sai na Umar ya ji irin ƴar uwarsa kawai sai tana karanta Qur'ani ke me haka sai ta ɓoye ina abin da ke karantawa ta ce a kaka taɓa kai ba ba ka da tsarki iye ma ba da tsarki to ko kuma ji shiga dini muhammad zai ce ƙwarai kuwa a a a babbar magana sai ta fito mishi da kyau barin karanta maka ji ana karantawa umar sai ya ce kai lalle wannan magana ba maganar mutum ba ce tabbas wannan maganar allah ce nan take tafi daru darul arqam yaje ya kwankwasa kofa wani ne ta umar ne sabai suka zaro ta kubba aka ce to ga fa wannan ya zo faɗan ta'adda wannan faɗan tauri ne in fa shigo wajen na akwai matsala me ya faru yace ku buɗe mana manzo yace ku buɗe mishi ku bashi yazo yana zuwa sai ce ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah daga lokacin musulunci ya fara samun izza da buwaya a garin makka ga Umar ya musulunta ga Hamza ya musulunta kuma kowannen su kaura ne ana tsoron shi a garin Makka an san waye su yawwa don haka jarumai ne ko ba wasa Allah ya karfafi Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da imani Allah ya kaman masaluhu fi zulumat kace wannan zai zama misalin kamar wanda ke cikin dufai kace shine Abu Jahal ina fata mun gane wannan ma da yake sahihu amma abin da ya fi inganci annaha ammatun fi kulli mu'minin wa kafir wannan aya ta shafi dukkanin wani mumini da kowane irin kafiri jama'a mun gane wannan ko ka'idar kenan jama'a Allah subhanahu wata'ala yana iya shiryar da wanda ya ga dama a yadda ya ga dama da kuma yadda ya so haka ne ko to kamar haka ne idan Allah madaukakin sarki ya yi wani hukunci a cikin alkur'ani mai girma ko sunnar annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa sallama babu abin da ya kamata mu yi illa ne mu miƙa wuya zuwa ga abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarni da shi Allah madaukakin sarki ya ainihin wato latar da mu zaka jama'a ku ji don haka sai ya zama ayar tana magana kan cewa awa man kana maitan yanzu wanda ya kasance fasara ta biyu kenan muke yanzu awa man kana maitan yanzu wanda ya kasance maitan bil jahli ya zamto matacce ne amma ta hanyar jahilci fa ahyaynahu bil ilmi amma sai muka rayar da shi da ilimi an gane wannan domin jahilci mutuwa ne la shakka ilimi kuma menene rayuwa ne aw man kana maitan yanzu wanda ya kasance maitan bil jahl matacce ta hanyar jahilci فأحييناه بالعلم sai muka rayar da shi da ilimi an gane wannan ai zai zama ɗaya da wani cikin dufai na jahilci ba zai zama ɗaya ba shi yasa wani daga cikin masu rera waƙi yake cewa wa fil jahl qabla al maut maut li ahli fa ajsamuhum qabla al qubur quburu yace su jahilai tun kafin mutuwansu ma so matattu ne ma a wurin iyalan gidansu gawawaki ne da haka dukkanin su sun kafin a sa a kabari dama kaburburan ne ma ina fatan gane sai ce wa inna mar'an lam yahyi lam yahya bil ilmi mayyitun duk mutumin da bai raya kansa ta hanyar koyon ilimi ba to sunansa gawa falaysa lahu hatta nushuru nushuru kuma ba shi da komai kafin a tada alkiyama shi ba shi da wani tashin da za a yi mishi mun gane wannan ai da aka jahilci aibu ne aljahlu aibun wa sahibuhu mu'ibun wa laysa lahu nasibun 'inda rabbil alamin an gane wannan Allah ta'ala ya san dashi malamai suka ce a wani fassara suka ce abin da yake nufi a waman kana maitan suka ce ai an-nuru ibaratun 'anil huda wal iman a waman kana maitan yanzu wanda ya kasance a mace sai ya zama almaitatu a nan ana nufin mene al-zulm wal kufr zalunci da kafirci yanzu wanda ya kasance a cikin dufai na jahilci da kafirci da mugunta da duk abin da ya walanci waɗannan fa ahyaynahu sai muka rayar da shi wa ja'alna lahu nuran sai muka sanya masa wani haske wannan hasken shine ainihin wato shine shari'a da kuma imani shari'a da kuma imani yamshi bihi fil nas yana tafiya da wannan a cikin mutane kamar mathaluhu fi dhulumat zai zama daya da wanda kamar yake a cikin juffai na jahilci da shirka da zalunci da mugunta da miyagun ɗabi'u da halaye Allah ta'ala ce kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun kamar haka ne muke kawatawa kafirai abinda suka kasance suna aikatawa na mugunyar aiki ya ku yanwa idan muka duba waɗannan ayoyi na alkur'ani mai girma za mu ga yadda allah maɗaukakin sarki yake ainihin wato yin bayani dangane da waɗannan ayoyi cewa yanzu wanda ya kasance matacce ta hanyar ta hanyar jahilci ta hanyar kafirci ta hanyar shirka ta hanyar miyagun ɗabi'u da halaye fa ahyaynahu sai muka rayar da shi ta hanyar bashi imani ki kimsa masa shiriya da ba shi ilimi tatacce mai kyawun gaske wanda zai kai shi zuwa ga yin aiki da wannan abu zai zama yana tafiya da wannan a cikin mutane kamar masaluhu fi zulumat zai zama daya da wanda ke cikin dufai Allah ta'ala kamar yana tambaya zai zama daya kamar zaka ce la yastawiyani ba su taba zama daya to sai Allah ya ce kadhalika zuyyina للكافرين ما كانوا يعملون kamar haka ne muke kawatawa kafirai abinda su kasance suna aikatawa ma'ana kamar haka ne shaidan ya musu ainihin wato zuga yana iza su yana tunkuɗa su zuwa ga tafarkin bata domin ya zama sun bata sun bar hanyar Allah subhanahu wata'ala ya kawata ya kawata musu bautan gumaka ya kawata musu bautan wasu mutane ya kawata musu bin shari'ar da ba ta Allah ba ya kawata musu tsafi ya kawata musu shirka ya kawata musu duba ya kawata musu duk wani mummunan aiki wannan ake shi ne to kaga wanda ko yake mai imani aw man kana mu'minan kaman kana kafira la yattawuna Allah ce wanda ya kasance mumini zai taba zama kamar wanda yake kafiri Allah ya ce la yattauna waɗannan ba su taɓa zama ɗaya ba su taɓa zama ɗaya wannan ya nuna maka cewa jama'a ashe Allah subhanahu wata'ala yana da abin da ya riga ya shar'anta ainihin wato a rayuwar dan uwa a rayuwar musulmi dole musulmi ya bi wannan dokoki na Allah subhanahu wata'ala Allah ya kadhalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun kamar haka ne muke kawatawa kafirai abin da so kasance suna aikatawa ainihin wato na barna Allah ta'ala kuma gashi ya hana bin shi nan alam ahada ilaikum ya bani adama Allah ta'budu shaytan ashe ban riki alƙawari tsakanin ni da ku ba ku ɗayan adam cewa kada ku bi shaytan innahu lakum aduwwun mubin lallai shi shaytan makiyin ku ne ko mai bayyana kiyayyansa a fili ina fata an gane wannan wa an ya'buduni ashe ban ce muku bauta min ni kadai ba hadha siratun mustaqim wannan ce hanya madaidaiciya wa laqad adalla minkum jibillan kathira hakika shedan ya batar da al'ummomi da yawa daga cikin ku afalam takunu ta'qilun shin ba za ku kasance kuna hankaltar abin da Allah madaukakin sarki yake muku wahayinsa ba babu shakka wannan shine abin da ya kamata kowanne mu yi muna fata Allah ta'ala ya tsare mana imani irin waɗannan misalai suna da yawa a Qur'ani ina fata an gane mun kawo guda ɗaya bari mu karo kaman guda biyu ko guda uku Allah ta'ala yana cewa afaman yamshi mukibban ala wajhihi ahda amman yamshi sawiyan ala siratin mustaqim yanzu wanda yake tafiya a kibe akan fuskarsa kafafuwan a sama kan a ƙasa shi ya fi shiriwa zuwa ga hanya madaidaiciya ko ko wanda yake tafiya akan kafafuwansa kuma a miƙe akan hanya madaidaiciya wanne ne yafi mai tafiya a kife a mai tafiya a miƙe akan mene akan hanya madaidaiciya sannan Allah ta'ala ya ƙara buga mana misali yace qul hal yastawi al-a'ma wal basir yoshin yanzu tsakanin makaho da mai gani suna zama daya am hal tastawi al-zulumat wan nur koko dufai suna taba zama kamar haske zai yiwu ba zai yiwu ba wannan misali na uku kenan sannan Allah ta'ala ya ƙara faɗi yana cewa wa ma yastawi al-a'ma wal basir makaho da mai gani ba sa taɓa zama ɗaya walan zulumatu walan nur sannan dufai ba sa taɓa zama kamar haske walan zillu walan harur inuwa ba ta taɓa zama ɗaya da zafin rana kai wa ma yastawi ahya'u walal amwal da rayayyu da matattu suna zama ɗaya matacce kam yana da wata amfani ba shi da wata amfani don haka haka Allah ta'ala yake faɗa sannan a wani wuri na ƙarshe wanda za mu tsaya a kansa Allah ta'ala ya buga misali yake cewa masalul fariqaini wajen kwacin mutanen nan misalin mutane guda biyu da wanda yake son rayuwar duniya tsabagenta baya fatan samun komai a wurin Allah a ranar alkiyama tsakaninsa da mumini mai imani wanda yake bin Allah sau da kafa kuma yana fatan samun lahira Allah ce masali fariqaini misalin waɗannan ɓangarori guda biyu kal a'ma wal asammi wal basir kamar misali ne nawa makahu da bebe wanda bai ji da kuma wal basiri da wanda yake gani da wanda yake ji Allah ta hal yastawiyani masala shin yanzu waɗannan za su taɓa zama ɗaya zai yi ka haɗa makaho da mai gani zai yi ka haɗa wanda yake wanda yake kurma bai ji bai magana da kuma wanda yake magana yana ji sai Allah yake cewa shin waɗannan za su taɓa zama ɗaya wajen misali Allah ta afala tazakkarun wai shin ba ku azantuwa ne da abin da kuke ci kuke ji daga wurin Allah subhanahu wata'ala shi mumini ya ku jama'a ya riga Allah ta'ala ya haɗa masa rayuwa da kuma haske shi sa Allah ta'ala yake nuna mana cewa shi kansa alƙur'anin nan haske ne shi mai haskaka mutane ga ƙur'anin aya gaban ko amma kuma haske ne saboda me yana haskaka wa mutane hanya madaidaiciya kyakkyawan hanyar rayuwa kyakkyawan hanyar addini kyakkyawan samun makoma a wurin Allah a ranar alkiyama idan koma gare shi haka ne shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama Allah ta'ala ya tubunta da cewa shi ma haske ne ina fata an gane wannan qad ja'akum min Allah nurun wa kitabun mubin haƙiƙa wani haske ya zo muku daga wurin Allah da kuma littafi mabayyani haske anan ba ana nufin halittar shi haske bane mun gane wannan sifa ce kamar da Allah ya ba Qur'ani wannan sifa din ai ga Qur'ani a gaban mu ne muna karantawa amma Allah ya ce haske ne shin ya nuna cewa yanzu haske ne a gabana sifa ce ina fata an gane wannan saboda haka ka ji wannan sannan Allah ta'ala kuma yake cewa fa aminu billahi wa rasulihi wan nuri alladhi anzalna ka ji san an batun manzon Allah cewa haske nan kuma kace Qur'ani shine ne shine haske Allah ta'ala ya sifa mumini wannan yana tafiya tsakankanin mutane cikin rayuwa da haske daga Allah subhanahu wata'ala a bisa basira a bisa yin alkhairi a bisa kauracewa sharri ya rinjayar da gaskiya akan bata ya bi shari'a ya bar bata ya yi amfani da abin da ke mai amfani ya kyale mai cutarwa ya girmama ubangijinsa ya bi shari'arsa ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya yi duk abin da Allah ta'ala ya gifta masa wannan shine haske da Allah subhanahu wa ta'ala ya sa a cikin mumini ina fata mun gano wannan jama'a Allah madaukakin sarki ya samu dace don haka Allah ta'ala ta kazalika zuyina lil kafirin ma kanu ya'malun kamar haka ne Allah madaukakin sarki yake kawata wa kafirai abin da suke aikatawa na mugunyar aiki Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu Allah ta'ala ya gaba da cewa
وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون وإذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن قالوا لن نؤمن حتى نؤتى مثل ما أوتي رسل الله الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا صغار عند الله وعذاب شديد وعذاب شديد بما كانوا يمكرون الله سبحانه وتعالى يشغل الشواء وكذلك كما كما هكذا جعلنا, جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها kamar haka ne muka sanya a cikin kowace alƙarya a cikin kowane birni akabira manyan garin mujrimiha su ne miyagu masu aikata manya-manyan laifuka Allah ya yi wannan ne liyamkuru fiha don su dinga kulla makirci a wannan gari wa ma yamkuruna illa bi anfusihim amma ba kowa ke kullawa waɗannan makirce-makircen ba face kawunansu wa ma ya sha'uruna amma ba su san haka ba wa idza ja'atuhum ayatu idan wata aya ta zo musu daga wurin ubangijinsu qalu sai su ce lan nu'mina faufau ba za mu taɓa yin imani ba hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullahi har sai an ba mu kwatankwacin irin abin da aka bai wa manzannin Allah sannan mu ma mu imani Allah ta'ala ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shine masanin inda ya kamata ya aje sakonsa ba ku ne za ku ce ga inda ya kamata Allah ya aje ba sayusibu alladhina ajramu sagharun inda Allah hakika wani irin kaskanci da wulaƙanci zai sami waɗanda suka aikata miyagun laifuka a wurin Allah wa azabin shadidun da azaba mai tsanani bima kanu yamkuruna saboda abin da so kasance suna ƙullawa na ainihin wato makinci a waɗannan ayoyi jama'a Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana wata sunna ce tashi cewa kowane gari da kowace ƙasa da kowane yanki za ka tadda waɗanda suka fi kowa aikata miyagun laifuka a garin su ne mawadata eh mawadata da masu mulki sun fi kowa aikata munanan ayyuka saboda suna ganin suna da kowa suna ganin suna da kuɗi to ko da ma duk abin da duk abin da ce wa talakawa dole shi za su bi za su zalunci wani su ci dukiyar wani su yi zina da 'ya'yan wani su yi kama kariyar da suka ga dama suna ganin ba mai iko a kansu wannan sunar Allah ce shi za ka ganin ƙasar mu ta zama wani irin ƙasa malam shi bakin mutum ma na daban ne muguntarsa daban ce wallahi malam to haka Allah ta'ala ya ce wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha Allah ta'ala ya ce ma'ana kamar yadda muka kawata wa kafirai abin da suke aikatawa to kamar haka ne kuma kaga wannan doriya ne akan wancan aya kamar haka ne muka sanyawa kowane alƙarya kowane birni ya zama manyan garin su ne nan masu aikata miyagun laifuka a wannan gari jama'a ina fata an gane wannan don haka akabira ma'ananta wasu malamai ka ce al'ubama su ne manyan mutane in ka ce manyan mutane a gari suwaye su yawa masu kuɗi mawadata da kuma suwa masu mulki su ne al'ubama wasu malamai suka ce arru'asa wal ubama kaga zancen ya fito ana nufin shugabanni jagorori da kuma manya-manyan mutane al'imamu ƙurɓabi yake cewa allah maɗaukakin sarki ya keɓance su da ambato ne saboda sun fi kowa dama ta su yi ɓarnar an gane wannan ƙa'ida ce innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna lalle dan adam yana ɗagawa yana fuffuka yana wuce iyaka an ra'ahu istaghna kawai dan ya ga ya wadatu Allah ya ba shi wadata sai ga to ai yanzu suwa ne talakawa ne shi san karo sai a ce kai wai lokacin shi a kan ne kake mutane wani gani gani kace wallahi wanda muka karya shi ya karyu a fara takama to da zaran ka ga mutum ya fara alfahari da mulki to karshen shi ya riga ya zo domin alkibriya urija'i Allah ya ce kaga ƙasaita da jin kai na wani wannan mayafi ne in ji Allah duk wanda ya ɗauka ya rataya wa kansa Allah ce kasamtu sai na karya gadon bayansa ina fata mun gane wannan shi za ku ji gani hatta cikin siyasa duk wanda ka ga yana yawan cika baki cewa mu ce da mulki yanzu mu ce kaza kaza sai kaga Allah ya mai shi asfalas safilina ba shi da komai babu kuma abin da zai yi sai Allah ya mantar da shi ma sai an manta ma wani ya taɓa yin kaza ba yi wa Allah haka ba a shiga gonin Allah a zauna lafiya amma kuma ikon Allah sai arne ya yi sai kuma Allah ya kare shi wannan kuma menene ta lalale ne kamar sa inna Allah la yumli lil-zalimi hatta idza akhadahu lam yuflithu Allah yana wa azzalimi jinkiri ya ci aikata barnan Allah yana tsari shi amma ran da Allah ya tashi da mukasta ba zai taɓa iya kurcewa ba wa kadhalika akhdhu rabbika idza akhadha alqura wa hiya zalima in akhdahu alimun shadid dan haka kun ji Allah ta'ala yayi wannan ne me ma'ana al-makru shi na kace al-hila shine dabaru iri iri za ga ana ta kawo dabaru iri iri wajen a ci dukiyar talakawa da barna wajen a ga cewa an kawo wani salon satan kuɗi na daban wajen a ga an kawo wasu abubuwa na kwangiloli iri-iri wanda za a samu a yi cuta ta karkashi abubuwa dabaru iri-iri ba wanda ba iya ba yanzu ji wani na ban labari cewa a wata jiha a nan arewaci an cire kuɗi biliyoyin kuɗi aka ce a kai taki a raba wa manoma shi wani ɗan cikin ɗan kasuwan da yake su masu gaskiya ne sai suka sayi takin da ake yawan abin da ake bukata suka supply ma jiha aka je aka raba su kuma wasu da aka ba su kuma kwangilan irin ta waɗancan ɗin su kuma ko buhu ɗaya ba su raba ba amma tun ka aje ko ina sun ansa kuɗin su da riba sun sa aljihu su kuma waɗanda suka je suka raba takin a bisa tsarin da gwamnati ta ce a raba ɗin su kuma sai da suke kusan watanni shida kuɗin su ne fito ba me aka yi ka shi maraba ake to yanzu an baka tandan nan ta miliyan ta ta miliyan ɗari takwas abinda muke so yanzu za ka ɗauki miliyan ɗari uku za ka ba miliyan ɗari biyar a cika takardu a gama in ka yarda an gama in baka yarda ko to shikenan a wallahi na yarda na gama shikenan isa ne isa mana hannu anan sai ya sa shi an raba an raba shikenan an gama haka aka yi waɗanda kashi maraba aka su waɗannan masu gaskiyar su kuma da suka je abuja wajen kuɗin su ya fita cikin abin da suke suke da shi kuɗin kusan kusan kusan miliyan ɗari biyu na kowane su su biyan kasuwan su da ta raba kayan an ga su alamun masu gaskiya ne aka yi ta ba su wahala yau su je gobe su dawo a ce ku je jibi ku dawo ana ta wana su ana ganin wasu masu gaskiya ne tunda ba su ba da haɗin kai ba bari sai an sai an gara su nan gaba sa ƙarin gaskiya kaji wai yanzu ne gaskiya zama shine shawuya shi kuma wanda yake ainihin wato azzalimi shine zai shalele ba haka ake ba haka ake ha karami ha babba kai a ƙarshe dai su kansu sai da suka bada cin hancin miliyan saba'in sannan kuɗin sai iya fita kowannen sai da ya bada miliyan talatin da biyar a matsayin cin hanci sannan aka yarda kuɗin su ya fita suka samu riban da suka samu da kusan miliyan talatin talatin a cikin kungiyar da suka samu kaga wannan kenan wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha don haka wani zai tsaya da kamfani zai ta kushin cewa a bashi kwangila kaza a bashi kwangila kaza amma ba kwangila yake so yi ba yana so ne a haɗa kai da wasu ayyuka shi maraba yanzu wannan hanyar tamu ta tashi daga kaduna zuwa jos an bari ita a zamanin jonathan an faro aikin arab contractor sun yi aiki iyaka inda suka yi suka buƙaci a ƙara musu kuɗi su ɗora a kai ce ba za a iya ba abinda za a yi kawai su ɗan yi aikin sama-sama su sa signboard a garuruwa kai a ce an gama aiki kuce su ba su iya wannan ba su ba su aikin ha'inci iyaka dai aikin da suka yi iyaka kuɗin ku ya ƙare to ma mun tsaya iyaka nan saboda haka aka je aka sayo sababbin abubuwa na na sunayen gari kilomita aka zo aka sa a garuruwa haka ce an gama aiki wallahi tallahi haka aka yi kuma waɗanda suka yi wannan abin suna raye an ba da kwangilar nan tun daga ainihin access na kano daga can ina ne kwanan ɗan gora har zuwa anguwar bawa wani ɗan siyasa ya fito yake cewa ai tun daga can idan ka garo kwandala ba za ka jire ko ina ba sai in gwabbawa tsakanin da Allah wannan gaskiya ne babu shakka wannan ƙarya ne wannan zalunci ne ga shi hanyar yanzu ku ta ta yin biyuwa saboda irin lalacewa da ta yi because lalacewa is not even manageable da za a cewa wai wai kai masu zo su gyara hanyar ba za ta gyaru ba ne kawai dole sabuwa ce kuma ka gane yadda azalimai ke yi kenan yanzu zuwan wannan gwamnatin an zo an fara aiki daga kaduna an ce za a wuce jos tun da aikin nan ya kawo ɗan daura aka tsaye da aikin wannan sabon shugaban ƙasa ya zo ya murɗa wa najeriya totar ya zare tallafin mai aka cire tallafin dala komai ya yi tsada suka ce to yanzu yanzu gas ya yi tsada fetur ya yi tsada abinci ya yi tsada yanzu sai an ƙara mai sai an ƙara rubiyin wannan contract ɗin a ƙara musu abin da ya kamata a ƙara musu su ci gaba da yin aiki to ƙarin da ba a yi ba kenan har yau kuma hanyar tana nan a yadda sai ba ma wani labari wannan zalunci kenan da hayar oda amma wani ya saci biliyan kaza wani ya saci miliyan ɗari kaza wani ya saci biliyan kaza wani ya saci tiriliyan ba komai inda ba lahira ne da sai mu ce to shikenan an gama da mu amma wallahi tallahi sai an je gaban Allah kuma Allah sai ya yi hisabi kai da ka jagoranci mutane aka gallaza wa umma a ƙasanka aka zalunce su aka ci an aka ci mutuncin su za ku je gaban Allah za su karɓe ka sai gaban Allah wani ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace ya rasulullah yanzu duk waɗannan rigingimu da ake yi tsakanin mutane wani yayi kaza wani yayi kaza yanzu wannan abin sai an je gaban Allah za a rabe tsakani manzo Allah ce tabbas wallahi sai an je an yi wannan hisabin a gaban Allah a ranar alkiyama wanda ya shugabanci sai an tirkiye shi an ji yaya ya gudanar da wannan amana da aka ba shi naka wajibi ne akan shugabanni su yi tsoron Allah su yi adalci wa talakawa ku talakawan Najeriya ma da ba mu bukatar wasu abubuwa masu yawa hanyoyi da fa ku ba mu hanyoyi ku ba mu lantarki a kula mana da lafiyar mu a kiyaye mana nasabar mu a hana mana barna a garuruwan mu to yanzu gashi kawo sojin amerika yanzu sun ce wai yanzu da zai ke ganin rahoton abcl na ko sun gani ba amurka ta ce dole a soke shari'a musulunci a arewacin najeriya to kaga ashe duk abubuwan ke faruwa ashe da biyu kuma ya je ya gayyato su zo kasar har da kayan aiki kenan wanda yake ba zai yi ba a ji ayi ne yawwa kuma ai mun zaɓi gwamnatin da kyakkyawan manufa cewa muslim muslim ko dan komai ya daidai to ashe akwai wata lisisa a ƙasa akwai wata arniyar da ta fi ƙarfin shi mai gidan da haka haka ake ta jujjuya mu ake abubuwa na arnanci da abubuwa iri-iri yanzu a nan yankin jihar plateau akwai wani gari nan me sunan shi ne eh wannan garin da suke rigima da mutane nan barikin ladi sun je sun kashe ayan fulani sun kashe musu shanu sun yi barna fulani kuma sun rama wai yanzu fa sun yana kiran cewa aka da aka ce america ta zo ta taimaka musu ya aka yi aka bar su a sakkwato da wasu sauran wurare ba a kawo su filato ba ai a nan ne ake karkashe su kowancan satin ga ismail ya ban labari wasu 'ya'yan fulani sun je tafsiri a wani wuri suna dawa cikin dare waɗannan arnan suka tsare suka kama suka kashe kuma suka yanke kan to kaji ga ɗaya nan shaidar yanzu duk wannan iskanci kuma sai su kashe banza sun kashe banza shi ke na kyale su wallahi ba zai yiwu ba shekaran jiya ma suka ce kuɗin da wai ɗaya yaro ba a kashe shi ba su kasuwanci da sojojin yanki a bayan gida Mhm.
suna dawowa daidai kuɗi a kama Ayya.
ɗaya yana da suma irin na kasuwanci Eh.
shi suka ce wai namu ne suka dashi shi ne da dawo gida To.
yake ba da labarin abin da ya faru Eh.
sai ɗayan suna ta dukan shi ne babban shi ne yaron mutum Eh.
ya ce dai suna ta duka sai suka zo suka ce a ai bai mutu ba yana nan a wakon shi shekar jiya can sai aka suka ce a basu dubu ɗari biyar mai ruwan ya tura musu dubu ɗari biyu Mm.
shekar jiya da safe sai suka ce sai a ci sa musu kuɗi. aka ce musu a to ku sa mana muryar suka ce a ai mun shi dukan da ba zai iya Ba zai iya magana ba. Allah.
saboda haka ku cika mana kuɗi sai aka tura musu dubu ɗari uku Mm.
shi kenan har yau Ba magana.
ba magana kaga irin zalunci da ake na ƙasar nan a ƙasar nan fa ake irin wannan abu in ba mu manta ba a yankin shandam an yi yakin da sai da aka dubi ƴaƴan musulmi mata aka mai da su kaman bayi aka jere su aka musu ciki sannan aka sako su mun san an yi wannan ko ba yi wannan a baya ba babu irin cin kashin da ba a yi ba a nan cikin garin jos aka dinga ɗiban gawawwaki tirela tirela ana zuwa ana binnewa mu rayukan rayukan banza ne Allah ka tsare mana imanin mu don haka dai kamar da muka sani wa kadhalika ja'alna fi kulli qaryatin akabira mujrimiha kamar haka ne muka sanya manyan muka sanya a kowace alƙarya manyan garin ya zama su ne suka fi kowa ainihin wato barna liyamkuru fiha dan su yi makirci su yi barna a wannan ƙasa Allah ta'ala ce wa ma yamkuruna illa bi anfusihim amma wannan makirci da suke yi munin sakamakon ba kowa zai koma kai ba kansu zai koma wa ma yash'uruna amma ba su sani ba dan jahilcin su da ainihin wato rashin sanin cewa wannan ma jikin zai koma kansu domin ko ba dade ko ba jima ne dole in Allah bai maka munin sakamako a duniya ba to dai a lahira kai ma ka san sauran ko kuwa wannan abu ne tabbatacce don haka shugaban kasa ran ya fito ya ce wai yan Najeriya su yafe mishi in ya jefa su a cikin wani hali kaji to Allah ya sa ku kun yafe na'am to a gyara ko to in an gyara sai a yafe ai har yanzu lokaci bai kure ba jama'a ko kuwa a lokaci bai kure ba in an gyara yanzu aka mai tallafin mai aka gyara economy aka shigo da takin da zamu yi noma mu samu ingantaccen abinci aka magance mana matsalolin tsaro aka gyara mana ƙasarmu ta hanyar hanyoyi da lafiya da komai to sai mu ce lallai babu shakka ai yanzu tunda an gyara to sai mu yafe amma dai a wannan halin a ce an yafe ka ci banza wallahi ba zai yiwu ba idan ni ma ban yafe ba dawa ko ba zan yafe ba zalincin ya riga kai makwara Allah ka tsare mana imanin liyamkuru fiha dan su yi makin shi a waɗannan garuruwa idan muka kalli jama'a sunnar Allah subhanahu wata'ala game da garuruwa da kuma alƙaryu dama haka Allah ya ce wa idza aradna an nuhlika qaryatan idan muka so mu halakar da wani gari gaba daya amarna mutra fiha sai mu umarci manya manyan garin mawadatan garin masu fada a ji a garin me za su yi fa fasaqu fiha sai su wuce iyaka a wannan gari su aikata ayyuka na barna فحق عليها القول sai faɗin Allah ya tabbata a kansu na cewa duk garin da kai irin wannan sai Allah ya halakar da su fadammarnaha tadmira sai mu darka ta garin darka cewa wannan wani abu kuma dama da'awar annabawa da manzanni ma idan ta zo ba su kowa ke kawo mata wannan cikas din ba sai suwa manyan gari yanzu alwalid ibn mughira za mu ji a wannan aya kamar da Allah ta'ala ya bayyana mana Allah ta ce wa idza ja'akum ayatun idan wata aya ta zo musu daga wajen manzon da Allah ya aika musu qalu sai su ce lan nu'mina ba za mu taɓa yin imani ba hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah har sai an ba mu irin kwatankwacin abin da aka ba manzannin Allah ai mu ma in maganin wadata ne muna da shi in asali ne mu ma muna da shi don haka dan me za a hana mu a je a ba wani maraya ya mu abi talib shi wannan marayan abu ɗalibin za a ɗauka ya zama shi ne manzo shi za a shugabantar a cikinmu suka ce a laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim me yasa ma ba saukar da wannan alqur'anin akan ɗaya daga cikin manya manyan mutanen da ke waɗannan alƙaryu guda biyu ba ko maka ko ba'ifa kawai sai a ji a aiko wani wani wani talaka wanda yake maraya ne mana abu ɗalib to sai Allah ta'ala ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata yo ai Allah shine masani inda ya kamata ya aje sakon sa sayusibu alladhina ajramu sagharun inda Allah haqiqa kaskanci da wulakanci zai sami waɗanda suka aikata laifuka a wurin Allah wa azabun shadidun da azaba mai tsananin gaske bima kanu yamkurun saboda abin da suke aikatawa na makirci a waɗannan garuruwa ma'ana Allah madaukakin sarki zai sanya musu wani kaskanci tun a rayuwar duniya sannan kuma in sun koma wajen Allah ta'ala akwai munanan azaba waɗanda ainihin wato Allah madaukakin sarki ya yi musu tanadi a waɗannan garuruwa saboda waɗannan miyagun liftar ka aikata Allah ta'ala ya tsare mu to dama kuma haka Allah ta'ala ke faɗi hatta kafirai da waɗanda suka bi jirewa saƙon manzanni idan an je ranar alƙiyama Allah ya tambaye su yaya aka kun son ku haka wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubra'ana fa adalluna sabila ya Allah lalle mu mun yi da'a ne ga shugabanninmu da manya-manyan cikinmu mawadatan cikinmu fa adalluna sabila dan haka tabbatar da mu gabarin bin hanya madaidaiciya Allah ta'ala ya tsare mana imanin shi yasa idan an je alkiyama da waɗanda suke sune jagororin shirka din da waɗanda kuma aka batar sai an yi rigima gaban Allah waɗanda aka batar za su ce laula antum lakunna mu'minin da ba don ku wallahi da mun kasance mu'minai sai masu girman kai shugabanni jagorori aka batar sai da su a yanzu saboda Allah mu ne nan muka kawar da ku ga bin hanyar shari'a bayan ta zo muku wallahi ƙarya ne ko dai matsiyata ne masu laifi dama can kuma ya iska ne irin ba wani nan eh in da ba dan haka me yasa ba ku imani ba a nahnu sadajnakum an huda ba'da iz ja'akum bal kuntum mujrimin قال الذين استكبروا قال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار كنجي اي قرياني ما كرشي ne na dare da rana إذ تأمروننا يا إن كنت أمرتم أن نكفر بالله مكافر شيء الله ونجعل له أندادا مثنيا مركيشيوي التي وأسروا الندامة لما رأوا العذاب لا تبين نداما سكرر أدبا ألا ينسج عذابا التي وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا لا مثنيا ساتري أو يايا وتندى سك أيهم واتو كافر شيء الله سبحانه وتعالى hal yujzauna illa ma kanu ya'malun ba komai ake musu sakamako ba sai abin da suka fice suna aikatawa kuma dama haka ne kamar da muka karanta a baya wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan shayatin al-insi wal jin kuma ka Allah ya ƙara maimaitawa wa kadhalika ja'alna li kulli nabiyyin aduwan min al-mujrimin kamar haka ne Allah ya sanya wa kowane annabi wani makiyi daga cikin masu laifi to bayan annabawa da manzanni sai wa sai malamai to kuma haka su ma makiyan suna nan suna yi su zagi wannan malami su zuba masa da mutunci su ce duk abin da yake faɗa ƙarya ne su ce ba kishin al'umma yake ba ga shi da abubuwa iri iri amma Allah ya ce wa ma yamkuruna illa bi anfusihim wa ma yashkuruna lallai ba kowa ce wa ma kirki ba face ainihin wato kawunan su Allah ta'ala ka tsare mana imanin mu Allah ta'ala ya wannan bayani ya kuma karkare da wannan bayani ya ku yan uwa waɗannan ayoyi sun karantar da mu abubuwa kamar haka na farko mu gane cewa ba kullum bane za ka ta fatan Allah ya maka arziki ka zama daga cikin manyan gari don wane ne ya maka cewa in ka samu arzikin ka zama babban mutum za ka yi ma Allah biyayya shi sa yana da wahalan gaske in ka ga mai kuɗi yana yawan taimakon addini yana yawan taimakon mutane to wannan an yi za a kai masa fatan alkhairi amma dai mafi yawa za ka tada cewa in ba bautar da mutane suke yi ba da aikata ayyuka na barna ba to yana da wahala ka tada su akan hanyar Allah ana samu amma yan kaɗan abu na gaba jama'a mu gane saƙon nan da Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zaɓa ne Allah ya yi babu wani mutumin saboda girmansa saboda darajarsa saboda tarin kuɗinsa ya ce a bashi malanta misali yana yiwuwa haka nan yawwa ba zai yiwu ba ita kanta malanta zaɓa ne daga Allah Allah ya zaɓi ne ya bashi baiwar ilimi saboda ka gane in Allah ya baka ilimi ya maka babban baiwa wanda ya fi komai na biyu shi ne sai a ce kuɗi su ka kuɗi kai za ka ƙara rayuwarka ne kana gadin su don ka su gudu shi kuma ilimi zai kare yana gadin ka ka kaɓa shi har sai ya tabbatar ya kasa zuwa gidan aljanna Allah ka babu ilimi amfani da haka jama'a wannan yana da gaske kware da gaske annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa inna Allah astafa kinanata min walid isma'il Allah ya zabi kinana daga cikin ayan annabi isma'il wastafa quraish min kinana ya kuma zabi quraish a cikin kinana wastafa min quraish bani hashim a ƙwarai shawon ma aka zaɓa banu hashim wasfafani min bani hashim kuma Allah ya zaɓe ni a cikin wa banu hashim shi za ka ce manzo Allah al-mustafa zaɓaɓɓen zaɓaɓɓu ko al-mujtaba tataccen tatattu wanda sai da aka tace aka rairaye aka baka ce aka ne wanda ya fi kowa ƙarfin zuciya sannan aka bai wannan manzanci na Allah subhanahu wa ta'ala Allah madaukakin sarki ya datar da mu naka jama'a kuma sannan ƙarshe mu gane mummunan sakamako a ranar alkiyama zai koma kan waɗanda suka aikata miyagun laifuka a wurin Allah subhanahu wata'ala muna fata Allah madaukakin sarki ya kawo mana zunubi jama'a wannan shine abin da ya samu a yau insha Allah ta'ala idan Allah ya kai mu gobe sai mu dan yi tsauraya kaɗan na'am a mun gama wake Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata Allah shine yafi sanin inda ya kamata ya aje sakonsa shine karanto wannan hadisi na manzon Allah to su kansu kenan shi kanshi manzon Allah din sai da aka tace aka rairaye aka baka ci kaga tun daga kinana shi ya annabi Isma'il aka zabi wani eh aka zabi aka zabi Quraysh daga Quraysh aka zabi Banu Hashim daga Banu Hashim aka zabi manzon Allah to in kaga Allah ya ba mutum ya zama manzo daga cikin manzanni to Allah ne ya so ya zabe shi shi yasa zaka tada annabi Ibrahim alaihi salam da ƴaƴansa Allah ta wa innahum indana la min al-mustafain al-akhyar lalle kaga waɗannan a wurin mu zababbun zababbu ne ma'ana Allah ne ya zabe su shi da ƴaƴansa danginsa kamar yadda mun karanta wannan a baya shi yasa Allah ce sayusibu alladhina ajramu sagharun inda Allah wadanda suka aikata laifi lalle mummunan sakamako na kaskanci da wulakanci da tozarci zai tabbata akan su wa azabun shadid da azaba mai radadi bima kanu yankuruna da abin da suka rinke suna kullawa na makirci dama shi makirci menene munafurci dodo ne in ba shi ko yakan ci waye yakan ci ne shi akan kuma ce shi ma kirci ɗan aike ne in ka kirci ya yi sai ya dawo shi sa Allah ce wala ya hiqul makru sayyi'u illa bi ahli shi mummunan makirci idan mutum ya kulla baya komawa kan kowa sai wanda ya kirkire shi a farko mun gane wannan to idan ka shuka alheri ka samu zaman lafiya a rayuwarka amma an kullum tunaninka ya zan kulle makirki ya zan zo da wani mutunci ya zan sa wani ya kaskanta ya zan sa wani a gabayansa ya zan wannan duk kana bata wa kanka lokaci ne kana haƙa kana haƙa wa kanka ramin mugunta ne jama'a mun gane wannan ne Allah madaukakin sarki ya samu dace da haka jama'a kun ji Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu ya kuma da sanin da alkhairan duniya da lahira abin da mu karanta daidai Allah ya sanya tarayya a cikin lada wanda muke kuskure Allah ta'ala ya gafarta mana bukatun na alkhairi Allah ta'ala ka biya mana Allah ka kawo mana tafiya wannan kasa ta mu Allah ka magance mana wannan matsala ta tsaro Allah ka magance mana wannan matsala na rugujewa tattalin arziki Allah muna roƙonka ka baiwa wannan yanki namu dimbin alkhairi ya Allah muna addu'a ga 'yan uwan da ke Falastin da 'yan uwan musulmi kabilar Yuga da ke China waɗanda ake azabtar da su ake musu abubuwa da cin kashi iri iri Allah muna roƙonka Allah ka ba su mafita Allah ka ciyar da mai mutansu Allah ka baiwa marasa lafiyar su lafiya Allah muna roƙonka musulmai da ke kokari wajen yada kalmar Allah a duniya a ko ina sai Allah ta'ala ka taimake su Allah muna roƙonka ka sanya mu cikin waɗanda ake yanta a wannan watan Ramadan Allah ka sanya mu a cikin waɗanda ake yanta a wannan watan Ramadan ya Allah ka sa mu kai ƙarshen sa muna masu imani Allah karɓa mana ayyukan mu ka gafarta mana baki daya سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جماعة منا قالت